بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة إنما يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته وهذا حق كما كما تواترت به الاحاديث لكن اذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامه كما كان اصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته فانما ذاك طلب لدعائه وشفاعته فنذير هذا لو كانت الحكايه صحيحه ان يطلب منه الدعاء والشفاعه في الدنيا عند قبره ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekarar miladiya ta takwas, a wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin ka'idatul dalila fi tawassuli wal wasila wallafar bijimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi mai rasuwa hijira tana takwas, wannan kuma shine majalisinmu na talatin da bakwai, inda malam yana nan cikin bayanin kistan nan da aka ruwaito aka jingina wa imamu malik wacce muhammad ibn humaid arrazi ya ruwaito wanda kuma malaman hadisi suka yi face-face da shi suka yi maganganu masu zafi a kansa kasancewarsa ba ingantaccen mutum ba ba nagartacce ba wasu ma daga cikinsu suka jefe shi da ƙarya shi ya ruwaito hadisin hikayar ya jingina ta ga imamu malik to malam yana na yana ci gaba da warware kulle-kullen da suke cikin wannan hikaya din wadda take nuna waɗanda suke nuna cewa wannan hikaya din bata inganta ba bai dace a jingina wa imamu malik waɗannan maganganu wasu maganganu da suka zo cikin wannan hikayar ba kasancewar maganganu ne da mutumin da yake malami hamshakin malami limami cikin tafiya ta addinin musulunci cikin ilimi na shari'a kamar irin imam malik a ce ya yi su ba shine yake cewa wa mimma yuhinu hadhihi alhikayata annahu qala fiha yana daga abin da zai ƙara raunana wannan hikaya din a ciki wai maliku yana cewa walima tasrifu wajhaka anhu yana gaya wa abu ja'far al-mansur yace dan menene zaka kawar da fuskarka daga manzo sallallahu alaihi wa sallama wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adama ila yawmil qiyama alhalin shine wasilarka shine tsaninka shine tsanin mahaifinka adam har zuwa ranar tashin kiyama mala yace inna ma yadullu ala annahu yawmal qiyama wannan magana tana nuna wasilar da ake magana a nan wasila ta ranar gobe kiyama yadda annahu yau du'a'ihi wa shafa'atihi yawmal qiyama idan mutane sun kasance ranar gobe kiyama suna yin tawassuli da addu'ar annabi wa shafa'atihi da cetonsa ranar gobe kiyama kama kana ashabuhu yatawassaluna bi du'a'ihi wa shafa'atihi fi hayatihi kamar yanda sahabbansa a lokacin da yake da rai suna neman kamun kafa da addu'arsa da shafa'arsa fa inna ma zaka talabul li du'a'ihi kaga anan ai neman yayi addu'a ne wa shafa'atihi ko yayi ceto an je gurin sa ne aka neme shi da yayi addu'a ko yayi ceto a ranar anan duniya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan bukata ta taso musu sukan ainihin tafi wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama su neme yayi musu addu'a ko kuma su nemi ya yi musu shafa'a wannan tana ta kasance lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ranar gobe kiyama shi ma mutane sukan je ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna neman shafa'arsa fa nadhiru hadha abinda yayi kama da wannan law kanat hikayatu sahiha da a ce hikayar ta inganta an yatluba min an yutlaba minhu ad-du'a wa shafa'atu fi ad-dunya inda qabrihi za a je ga kabarinsa kenan a nemi addu'arsa ko a nemi shafa'arsa a nan duniya inda a ce hikayar ta inganta abinda hikayar kenan take nunawa wa ma'alumun kuma abu ne sananne anna haza lam ya'mur bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama irin yin haka annabi bai yi umarni da shi ba wala sannahu li ummatihi kuma bai sunnata wa al'ummarsa yin haka ba ولا فعله لأحد ولا فعله أحد من أصحابه آه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كان باب ونتهابي ونتابعي da ya je ya yi irin wannan aiki ya je gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kai mun addu'a ko ya je gaban kabarin sa ya ce ya rasulullah ina neman shafa'a a wajenka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi da yace yin haka yana da kyau لا مالك ولا غيره من الأئمة لا إمام مالك ولا وننسى باب wani da ya taba faɗa cewa yin haka yana da kyau fa kaifa yajuzu an yunsaba ila malik misla mislu hadha al-kalam alladhi la yaquluhu illa jahil ya ya zai wani yazo ya jingida wa malik wannan magana maganar da babu wanda zai yi irin ta sai jahili la ya'rifu al-adillata ash-shar'iyya jahilin da bai san meye dalilai na shari'a ba ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية بيتن hukunce hukunce sanannu ba waɗanda aka san su da dalilansu na shari'a jahilin da bai san shari'a ba bai san dalilin shari'a ba shi zai yi irin wannan maganar da aka jingina wa imamu malik saboda haka ba da za a ce malik shine mai wannan magana ma'a uluwi qadri malikin wa izami fadilatihi wa imamatihi tare da matsayin da girman matsayin malik da girman falalarsa da shugabancinsa babban mutum ne mai matsayi mai daraja mai martaba addinin musulunci yaya za a yi a ce iri mutum irin sa ya yi magana da jahili ne zai yi ta wa tamami ragbatihi fi ittiba'i sunna da kuma cikar kwadayin malik wajen ya ga an bi sunna wa zammil bid'i wa ahliha da sukan bid'a da mabiyanta maliku ya shahara da wannan a ce yana da wannan sifofi kuma a jingina masa waccan magana wacce jahili ne zai yi irinta wa hadha وهل يأمر بهذا أو يشرئه إلا مبتدئ shin akwai wanda zai yi umarni da wannan ko ya shar'anta ai wannan in ba dan bid'a ba maliku kuma sananne ne mutum ne wanda yake kira zuwa ga bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa da yatsar bid'a da mazowanta falau lam yakun an malikin qaulun yunaqidu hadha ko da ko a ce babu wata magana da aka samu daga imamu malik wacce take warware wannan magana da aka jingina masa da a ce ma babu wata magana da aka samo daga imamu malik ingantacciya wacce take cin karo da wannan magana da aka jingina masa la ulima annahu la yaqulu mithlu hadha da lalle za mu sani maliku ba zai faɗi irin wannan magana ba ko da ko ba samu magana da ta yi hannun riga da wannan ba ba yadda za a yi maliku a matsayinsa na malami mai ilimi wanda yake shahararre wajen kira zuwa ga sunna da nisantar bid'a a ce ya faɗi irin wannan magana
ثم قال في الحكاية استقبله واستشفع به فيشفع كالله والاستشفاء نعم في- فيشفعك الله نعم فيشفعك الله والاستشفاع به معناه في اللغة طلب منه الشفاعة كما يستشفع النا- يستشفع الناس به يوم القيامة وكما كان أصحابه يستشفعون به نعم يستشفعون به ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما تقول شأن الله أعظم من ذلك من ذلك إنه لا يستشفع به أحد لا يستشفع به أحد على أحد من خلقه وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بالله عليك ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله فإنه هو الشافع المشفع
maliku ya- malam yake cewa sun maƙala fil hikayati sannan a cikin wannan hikaya mai hikayar yana cewa istaqbilhu wastashfi bihi fayushaffi'uka Allah wai imamu malik yace ka fuskance shi yake cewa abu ja'far ka fuskance shi wastashfi bihi ka nemi kamun kafa da shi fayushaffi'uka Allah Allah ya baka ceto haka ya zo a cikin sigar ibn taimiya zai bi ta kan wannan siga za ku ga kuma yadda ya yi ainihin rurdugu a kan wannan magana wato wanda zai fito maka da jahilcin wanda ya kirkiri ta hikayar karara bai san shari'a ba bai san luga ba haka ibn taimiya zai tsiraita shi yace wal istishfa'u bihi ma'anahu fil luga abinda ake nufi da al istishfa'u a luga an yatluba minhu shafa'a ya nemi ceto istashfa'a ay talaba shafa'a wannan sinun din sinu talabi ake ce mata sinu talab istashfa'a ay talaba shafa'a istaghfara talaba al maghfira istasqa talaba astaqa sauraka ma'anar istishfa'u a luga shine an yatluba minhu shafa'a ya nemi ceto a wajensa kama yastashfi'u nasu bihi yawmal qiyama kamar yadda mutane za su nemi ceto da shi ranar gobe kiyama wa kama kana ashabuhu yastashfi'una bihi kamar yadda sahabbansa suke neman ceto da shi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yana da rai wa minhu alhadithu alladhi fi sunani daga ciki akwai hadisin nan wanda yake cikin ainihin sunan abi dawud أن أعرابيا قال ونبا قوي يا شي يا رسول الله يا مأيكين الله جهدت الأنفس هكذا كرمت جهدت الأنفس وجاء الإيال جهدت الأنفس أن جيف كاوكا تكين هلكا وترشي دباب دب دب دفري يا جيف كاوكا تكين هلكا أن جيف راوكا تكين هلكا وجاء الإيال iyalai ana nufin mata da ƙananan yara sun shiga yunwa saboda babu abinci wa halakal malu dukiya ta halaka abin da ya shafi shuke-shuke da kuma dabbobi fad'u Allah lana ka roƙa mana Allah fa inna nastashfi'u bika ala nastashfi'u billahi alayka muna ne muna kamun kafa da Allah akan ka nastashfi'u billahi alayka muna kamun kafa da ubangiji akan ka wa nastashfi'u bika ala Allah muna kuma kamun kafa da kai akan ubangiji fasabbaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya tasbihi subhanallah subhanallah hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai da aka fahimci wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ransa ya ɓaci a fuska fuskar sahabbansa wato hankalinsu ya dugunzuma suka fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ransa ne ya ɓaci hankalinsu ya tashi wa qala yace wai haka kai mai wannan magana kai canka ka abin ka tausayi a tadri ma taqul ka san me kake faɗa sha'anullahi azam min zalika sha'anun ubangiji ya fi abin da kake faɗa girma innahu la yustashfa'u bihi ahadun ala la yustashfa'u bihi ahadun ala ahadin min khalqihi ba a kamun kafa da shi ubangiji akan wani ɗaya daga cikin halittarsa wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud ibnu khuzaima ya kawo shi a kitabut tauhid da sauran malamai hakim ya kashi a cikin mustadrak amma hadisin ya bai inganta ba hadisi ne wanda bai inganta ba saboda an ruwaito shi ta hanyar muhammad ya ji shi ko ya ruwaito shi daga yaqub ibnu utba shi kuma daga jubair ibnu muhammad ibnu jubair ibnu mut'im shi kuma daga babansa shine jubair shine muhammad ibnu jubair ibnu mut'im shi kuma daga kakansa shine jubair ibnu mut'im shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan salsalar za mu ga akwai rauni muhammad ibn ishaq yana da rauni musamman ma idan bai zo da tahdisi ba wani ma'ana ya kawo bai kawo sigar ya ji maganar kunne da kunne da baki ba ya kawo siga wacce ke nuna akwai tadlisi domin cewa yuhaddisu babu cewa haddasana ko akbarana ko sami'tu shi yasa imamu zahabi a cikin littafinsa al'ulu yake cewa haza hadithun garibun jiddan fardun wannan hadisi ne mai wato mai salsalar tana da rauni sosai sannan kuma fardun salsalar tashi babu ta biyinta ita kadai ce yace wa ibnu ishaq hujjatun fil magazi idza asnada hujja ce ibnu ishaq in ya kawo abu ya kawo cikakken isnadin sa in yana da alaka daga yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa to anan hujja ne wala hu manakir wa ajaiz amma a harkar hukunce hukunce yana zuwa da hadisai masu ban mamaki waɗanda suke da rauni kwarai da gaske shi yasa ibnu kathir ya kawo wannan hadisi karkashin tafsirin ayatul kursi cikin suratul baqara ya kuma ce hadisi ne garib haka nan na Sheikh Nasiruddin Albani ya raunana shi a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa shine hadisi lamba ta dubu biyu da ɗari shida da talatin da tara wato zai zama sifili na nawa kenan sifili na shida wa zakara tamam alhadith fa ankara qawluhu wa zakara tamam alhadith ya kawo ƙarshen hadisin anan fa ankara qawluhu nastashfi'u billahi alayka a wannan hadisi aka nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna bayyada balaraban ƙauyen nan ya ce na tashfi'u billahi alaika muna kama kafa da Allah a kanka ba a cewa ana kama kafa da ubangiji ubangiji baya baya zuwa yana roƙon wani dan shi wanda kake kama kafa da shi kamun kafa da kai da Allah a gurin wani ma'ana za ka je ka lallashi wancan da Allah a taimaka ma wani ai ma wani kaza ai ba shine kamun kafa ba to ubangiji ya fi karfin a ce an zo ya je yana lallashi wani ai shine koli shine mai bayarwa baya neman sai shine zai je yana lallashin wani ya bayar don haka nastashi'u billahi ala fulan wannan ya saba tauhidi sha da ubangiji ya fi karfin wannan don shine mai kowa mai komai da za a je a ce ana kamun kafa da shi a gurin wani ya je ya nemi wani abu a gurin wani sai dai shi a kama kafa da wani a zuwa gurin shi ko an fahimta to shi yasa sigar ta zama ba siga ce mai kyau ba nastashi'u billahi alaika wa ma'lumun annahu la لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله kuma sananne ne kamar yadda ya gabata ai ba a ƙi a roƙi Allah a roƙi a roƙi makhluki wani mahaluki da ubangiji ba ce dan Allah yi min kaza wannan ai an san ya halatta kace dan Allah yi min kaza wato ka sa ubangiji shine wanda za ka yi roƙo da shi shi wannan ya ga girman ubangiji ya maka wannan sananne an an sani ana faɗa haka a a shari'a sannan kuma يقسم عليه بالله يقسم على المخلوق بالله zaka iya cewa wani na rantse da Allah sai kai kaza in yana jin girman rantsuwa sai ka kuma yana ga girman ka sai ya kokari ya abin nan dan ya kubutar da kai wannan duk babu komai mutumin da yake da matsayi kake da matsayi a gunsa kake so yayi abu kuma baka so ya ja da baya ce na rantse da Allah sai kai min kaza shi kuma zai ga girman ka da matsayinka ya kuma dubi girman rantsuwar sai yayi dan ya kubutar da kai saboda yana son ka ba zai baka ka fada cikin dangin rantsuwa ba ko wani abu ne tsakanin abin nan kuna tafiya kuna girmama juna sai aka zo aka sayi lemun da za a sha sai ya fito da kuɗi zai bayar sai ka ce na rantsi da Allah ne zan bayar kaga anan saboda ya girmama abinda kai ya girmama kuma rantsuwar ba zai ce shi zai bayar ba ya ji kayan rantsuwa na rantsi da Allah ne zan bayar to sai ya bari ka bayar to irin wannan wannan duk ya halatta a shari'a wa inna ma ankara an yakuna Allah shafi'an ila al-makhluqi abinda aka inkari anan a ce ubangiji ya je yana neman wato kamu yana yana neman lashi da neman ceto gurin wani ubangiji baya wannan ولهذا لم ينكر عليه قوله نستشفئ بك على الله ya bai masa inkarin maganar da yayi ba na cewa muna kamun kafa da kai ya rasulullahi gurin ubangiji shi ne zai je ya roko amma ubangiji ba zuwa gurin wani ya roko amma shi za je gun sa roka shi yasa bai ce da shi me yasa ka ce nastashfi'u billahi bika ala Allah ba sai yayi masa inkarin nastashfi'u billahi alayka wannan shine abinda yake nuna ubangiji an da shi kasa fa innahu shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama huwa shafi'u shine mai zuwa ya reko ceto din ko almushaffa kuma shine wanda ake bawa ceto saboda haka dan an nemi ceto a wajensa babu wani abu an fahimci wannan
وهم لو كانت الحكاية يستغفر لهم واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم وإذا كان الاستشفاع منه شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك لا يقال فيشفعك الله فيه وهذا معروف معروف الكلام ولغة النبي ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في نعم شفع فلان لا شفع فلان في فلان فشفع فيه فشفع فيه لا نعم فالمشفع الذي يشفعه المشفوع نعم فالمشفع نعم شفع فلان شفع نعم فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذي يستشف... يستشفع به نعم يستشفع به ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني فيشفعه الله فيطلب في فيطلب فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه ألا يشف نعم لا أن نعم لا أن يش... لا, لا أن يشفع طالبي طالبي شفاعة شفاعتي شفاعته فكيف يقول واستشف واستشفع به فيشفعك فيشفعك الله وأيضا فإن طلب
أول ولينا تقول wannan shi yasa ake gujewa littafin ibnu taymiya mala ya ci gaba da cewa wahum wahum wahum suwa su sahabbai waɗanda su zo annabi sallallahu alaihi wasallam law kanat al hikayatu sahiha da hikayar da aka kawo daidai ce inna ma yaji'una ilaihi li talabi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa gurin annabi ne dan neman ceton sa wali hadha qala fi tamam hikaya saboda haka ne a ƙarshen hikayar yace walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka da a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo wajenka wa haula idza shuri'a lahum an yatlubu minhu shafa'a wal istighfara ba'da mautihi fa idza ajabahum fa innahu yastaghfiru lahum واستغفاره لهم دعاؤه منه وشفاعته أن يغفر الله لهم وهؤلاء waɗannan idza shuri'a lahum an yatlubu minhu shafa'a idan an shar'anta musu su zo su nemi ceto gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wal istighfara ba'da mautihi da neman gafara bayan mutuwarsa fa idza ajabahum idan har ya ansa musu fa innahu yastaghfiru lahum to abinda zai musu shine ya gema musu gafara wastighfaruhu lahum du'a'un minhu wa shafa'atun an yaghfir Allah lahu abinda ake kira istighfar ai addu'a ce da neman ceto Allah ya gafarta musu shine istighfari wa idza kana al-istishfa'u minhu talabu shafa'atihi idan har al-istishfa'u bihi minhu al-istishfa'u abinda za a kira al-istishfa'u a larabci shine neman yayi ceto neman shafa'a a wajensa fa inna ma yuqalu fi zalika kaga abinda ya kamata a ce istashfi bihi fayushaffi'a- fayushaffi'uhu Allah fika ka nemi cetonsa Allah ya bashi cetonka ya bashi cetonka ya danka cetonka a hannunsa haka ya kamata ba ba- ba a ce fayushaffi'ika Allah fihi ba yadda yazo a hikayar fayushaffi'uka Allah kaga kai za a danka ceton kuma ka nemi ceton kuma an danka maka kai ka nemi ceto gurin annabi maimakon a bawa annabi cetonka sai hikayar ta ce an danka maka kai an ga inda gwarincin ya zo kun fahimta kuma koma hikayar ya yace fayushaffi'ika fayushaffi'uka ba fayushaffi'uhu ba wanda kamata ya zama fayushaffi'uhu fika ceton tunda ka nema ya rasulullahi ka roƙa min Allah ceto in shi ya roƙi Allah Allah zai bashi cetonka an gane ko kamar da aka je a ce an baka belin shi ba ka san an baka belin shi ba ce an bashi belin shi ana ce an bashi belin shi ce an baka belin shi to an baka cetonsa amma a hikayar da yake akwai gwaranci sai aka ce fayushaffi'uka fayushaffi'uka Allah ka nemi ceton annabi kuma abu rabi Allah ya danka ceton a hannunka kaga akwai gwaranci a ciki an gane inda abin da ibnu tabiya ke nufi yawwa la yuqalu fa yushaffi'uka Allah ba haka za a ce ba a ce fa yushaffi'uka Allah abinda za a ce istashfi bihi fa yushaffi'uhu Allah fika wa hadha ma'ruful kalam wannan magana ce take gwari gwari kowa yana zai gane ta wa lokacin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu wa sa'irul ulama wannan ita ce har shine luga ta annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran malamai wanda suke magana yuqalu abinda ake faɗa a ce shafa'a fulanun fi fulanun fa shuffi'a fihi fa shuffi'a fihi shafa'a ku sake ku sake sa biro ku yi wasalin sosai shafa'a fulanun fi fulanin fa shuffi'a fihi wane ya nemi ceton wane an bashi cetonsa wane ya nemi belin wane an bashi belinsa فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به المشفع فالمشفع الذي يشفع يشفع ككتا يشفع يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به أنغاني المشفع wanda ake danka ceto a hannunsa allazi yushaffi'uhu al-mashfu'u ilayhi wanda wanda aka je neman ceton a wajensa zai bashi ceton huwa shafi'u shi ake cewa shafi'u shi ake cewa al-mustashfa'u bihi duk sunan shi ne an gane ko al-mushaffa'u din nan wanda aka bashi ceton a hannunsa waye ya bashi allazi yushaffi'uhu al-mashfu'u ilayhi almashfu ilaihi shine wanda aka je neman ceton abunsa ya danka ceton zuwa ga wannan to wannan da aka danka wa ceton shi ake kira ash-shafi'u shi ake kira al-mustashfa'u bihi wanda ake neman ceton a hannunsa lasailu talibu min ghairihi an yashfa'a lahu ba shi mai roƙon ba wanda yake neman wani yayi masa ceton ba shine shafi'u ba ba shine mushaffa'u ba to dan me za a ce fa yushafi'uka an gane duk yana so ya ruguza maka wancan gurgun larabcin ne da aka yi an fahimta fa inna hadha laysa huwa alladhi shuffi'a dan shi mai neman ba shi aka bawa ceton ba ba shi aka bawa belin ba shi belin sa aka bayar ba shi aka bawa belin ba an gane laysa huwa alladhi shuffi'a ba shi aka danka wa ceton ba an danka cetonsa ne a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa muhammadun huwa ash-shafi'ul mushaffa'u annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai ceton shine wanda aka danka masa ceton laisal mushaffa'u allazi yastashfi'u bihi ba mai neman ceton a hannunsa shine mushaffa'un ba ba shi ake danka ceton ba yana tsara maka gwari gwari ne ka gane akwai gwaranci a waccan hikayar in ba na musulmi wala zakara hadha ahadun min al-a'immati arbaa babu ɗaya daga cikin limaman nan hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad ibn Hanbal da ya ambaci wannan wa ashabuhum alqudama haka nan babu ɗaya daga cikin daɗaɗɗun almajiransu wanda suke daɗaɗɗu ba 'yan baya baya ba 'yan ƙarshe ƙarshe wanda su suka zo suka kutso da wasu abubuwa irin wannan amma su manyan limaman ba san abin ba almajiransu ba su ambaci abin ba wa inna ma zakara hadha ba'd al mutaakhirina wasu 'yan baya baya su suka kawo wannan irin wannan maganganu zakaru hikayatan sun ambaci wata hikaya anil utbi daga wani wai shi utubi hikaya tana nan har a cikin ainihin ashafa ta qazi iyas hikaya ce wacce take bata inganta ba ibnu kathir ya kawo ta a karkashin tafsirin walau walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah ghafuran lawajadullah tawwabar rahima cikin suratul nisa ibnu kathir ya kawo hikayar a inda ya samu ainihin tangarda bai yi magana akan ta ba duk da gashi malamin sa mujibin malamin sa ibnu taymiya wanda yake ji da shi ya yi kace kace da hikayar ya kamata a ce ya kawo wannan to amma duk yadda dan adam ya kai akwai rauni tare da shi wata rana sai yasa za ga yan bid'a su to ibnu kasir ma ya kawo to malamin ibnu kasir kuma ya soki to wannan hikaya din hikaya ce da bata inganta ba na da na zo muku da ita dogo amma na rasa inda na yadda da karanto muku dan akwai hada wasu wake wake a ciki yadda take anna annahu ra'a arabiyan ata qabrahu sallallahu alaihi wa sallama wa ya ga wani ba kauye ya zo kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qara'a hadhihi al-aya ya karanta wannan aya walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah zuwa karshe wa annahu ra'a fil manami anna Allah ghafara lahu kuma ya gani a cikin bacci Allah ya gafarta ba kauyen ita ce hikayar takaice to shine ibnu taymiya ce wa hadha lam yadhkurhu ahadun min al mujtahidina min ahli al madahib al matbu'ina alladhina yufti an-nas bi aqwalihim wannan batu babu wani daya daga cikin malamai masu ijtihadi da ya ambace shi babu wani daya daga cikin malamai masu ijtihadi mabiya mazhabobin nan da ake musu biyayya ake sauraron maganganunsu waɗanda mutane suke fatawa da maganganunsu babu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa faɗar wannan magana wa man zakarahu wanda ba ya kawo irin wannan magana lam yazkur dalilan shar'iyyan bai kawo wata magana wani dalili na shari'a ba bai kawo wani dalili na shari'a ba waccan aya walau annahum izdalamu anfusahum ja'uka zaka samu duk waɗanda suka kare wannan bid'a din sun fake karkashin wannan aya sun fake karkashin wannan ayar cewa wannan aya tana nuna cewa idan mutum ya je ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi addu'a ya roƙe shi ne ya roƙe shi gafara ya yi daidai saboda Allah ya ce walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadallaha tawwabar rahima tace duk wanda ya zo ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya rasulullahi ka nema min gafara ya rasulullahi ka nema min ceto ya rasulullahi kai min kaza kai min kaza daidai yayi ibnu taymiya yace babu hujja akan wannan ba shari'a bane babu inda annabi ya shar'anta al'ummata haka haka nan malamai magabata manya manya babu inda suka furta irin wannan batu ce wannan aya kuma ba za ta taba zama hujja akan batun ba akwai abin nan a cikin littafin siyanatul insan an waswasati sheikh dahlan littafin amshakin ba indiyan malamin nan muhammad bashir sahtawani ga taɓa jin sa ba ko malami ne babba cikin malaman sunna da aka yi a ƙasar indiya ko malamin hadisi ne yana da wani littafi siyanatul insan an waswasati sheikh dahlan sheikh dahlan shine wanda ya rubuta littafin nan wannan ibnu allan kenan wannan yana da wani littafi addurar saniya sirrar da alal wahabiyya mutanen taki suna yawan aikowa da shi ga ɗalibai da can ban sani ba har yanzu yan bida sun garkuwa da littafin sosai addurar saniya duk da cewa sunniya suke cewa dan jahilci ba sunniya ba addurar saniya sirrar على الوهابية أقول الثانية من الثناء ثناء شيني حسكي الدرر دوا ما درجة ما تحسكي شيني معنى كما التحفة الثانية ها يعني أنا جيك أصلاً يا زونا كان التحفة السنية نجي كاي وانا شي بومي كمان شي بان باب تاكاري نجي كنتي كاي باب ka ce asaniya ne ba sunniya ba ta ce ai da haka suke faɗa ta ku gyara musu wani ba ku ne masu sai da littafin ba to shine shi wannan Sheikh Muhammad Bashir Sahtawani ya yi masa raddi ya sa masa suna siyanatul insan a cikin wannan littafin ya biyo ta kan wannan raddi akan wannan dalili da suke fakewa karkashin wannan aya ya faɗi wajihi ya fi goma wanda yake rusa wato makalewa ayar da suke yi na farko ayar ta ce walau annahu in zalamu anfusahum ja'uka ja'uka idan da a ce da a ce idan suka zalunci kansu ko lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka sun zo gare ka ja'uka sun zo wajenka sun zo maka fastaghfirullah suka nemi gafarar Allah واستغفر لهم الرسول من زو ينما musu gafara la wajadu Allah tawwabar rahima lalle da sun samu Allah mai yawan tuba mai yawan jinkai cewa yayi sun zo gare ka to dan bid'a sai ya dauki kalmar ja'u ka din nan yace ana nufin kowane irin zuwa almaji'u anan ana nufin kowane zuwa saboda kamar ana kwadaitar da al'umma ne su je ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke suka zalunci kansu su nemi gafara a wajensa ce to in ka ce ana kwadaitar da dukkan al'umma ne wannan gairu musallam ba abu ne da a sallama mutum ba saboda ayar dai ta sauka fi qaumin muayyani alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaykum wa unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yasuddahum an yudillahum dalalan ba'ida وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا كذا آية آية gaba ɗaya ta zo ne akan munafikai wannan su kansu masu kafa hujjar sun san siyaki ana magana akan munafikai har Allah ya zo walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima siyakin ayar akan wasu mutane ake magana su ne munafikai waɗanda suke ɗaukan hukunci su kai ma wani Allah maimakon su kawo hukuncin su ga Allah da manzansa sai su kai ga wani Allah alhalin kuma suna riyawa suna furta cewa su ma mumine ne amma sun ki yadda su kawo hukunci gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama in ma an ce ku zo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga suna fantarewa suna kaucewa suna suna suna kama wata hanya daban to shine har Allah yake cewa law annahum izzalamu anfusahum da ake lokacin da suka zalunci kan ja'u ka sun zo gurin ka ya rasulullah astaghfirullah suka nemi gafarar Allah wastaghfara lahum ar-rasul manzo ya nema musu gafara la wajadullah tawwabar rahima da sun samu ubangiji mai yawan karɓar tuba ne mai jin kai ne kaga ana magana akan wasu mutane ne muayyani to idan ko mutum ya ce a al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ce to ai anan babu wani lafazin da yake nuna umumi a cikin ayar ka ba ɗaya walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah duk za ku ga dama'ir ne dama'ir kuma la la la tadullu ala al-umum la umuma lid dama'ir alfaz na dama'ir ba su da umum malamai suna cewa dama'iru la umuma laha da za a yi damiri ka ce yana da umumi damiri yana kasancewa ne akan wani in nace ya in nace in nace ya bashi shi din nan damiri ne shi din nan yana nuna wani mutum ne guda baya nuna kowa da na ce na gan shi abinda za ka fahimta na ga wani mutum ne da nake magana a kansa ba ina nufin na ga kowa ba shi da miri ba inda yake nuna umumi alfas din da suka zo a cikin aya zama'ir ne wa zama'iru la umuma laha duk da abin nan ina jin taqiyuddin sukki yayi kokarin ya ce anan akwai umumul illa الآية عامة بأموم العلة لا بأموم اللفظ بأموم العلة wato in zalamu anfusahum aya tana nuna sun zalunci kansu ne shi yasa aka ce ka zo gurin ko shi yasa aka ce su zo gurin ka kenan duk sanda aka samu wani wanda ya zalunci kansa ya kamata ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka sulki yace ki saboda haka aya tana nuna umumi ne da illarta ba da lafazin ta ba wannan magana su ce ta ta malamai shi ne sai sahtawani yace to kaga anan mun bar fagen rigimar mun shigo wani fage sabo domin yanzu muna magana ne akan cewa kana hujja da aya ba da kiyasi ba amma in ka zo ka ce akwai umumul illa umumul illa kiyasi ma'ana an samu illa irin waccan ba za a samu irin hukunci irin wancan kaga ana an koma babu kiyasi ko ba da ba da alqur'ani kake hujja ba kenan da me kake hujja da kiyasi mu kuma magana da muke kana hujja ne da aya an gane ko saboda kai ce kaga ka sauka daga kan layi kuma in kuma kana hujja ne da kiyasi kai din nan da ire-iren ka kun ce ku mukalladai ne ba mujtahidai bane to ya mukalladi kuma zai yi kiyasi kiyasi aikin mujtahidi ne mukalladi ba ya kiyasi ba aikin ka bane saboda kana yi wani aikin da ba naka ba akwai karambani a cikin abin da kake faɗa saboda ka sai ka tuba sannan in ka ce almaji almaji ja'uka sun zo wajenka wannan almaji din ya kunshi an je ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ko an je ga kabarinsa shamilan lil maji'i ilayhi fi hayatihi wal maji'i ila qabrihi ba'da wafatihi to shi da yace sani ne a luga malaman luga gaba ɗaya da malaman usul sun haɗu akan cewa al-lafzul am la yatanawalu illa afradahu ay illa afrada jinsi duk lafazin da ka kawo mai gamewa ba zai kunshi wani abu ba sai abin da yake irin jinsinsa yanzu in nace a kawo mun abin nan kan wayoyi na GSM saboda in aka tashi kowa kan waya da GSM ba wanda zai kamun kan kan landline wani in ya kakan lana ta ce banda wannan fa saboda baya cikin jinsin su ta haka duk inda kawo lafazi am jinsin sa ne yake shiga karkashin sa wani abin da ba jinsin sa ba zai shigo ba da na ce a shigo da mutane haka ba a shigo min da dabba ba da shi a cikin wace a shigo da dabba ai mutane da na ce a shigo min da awaki ka zo gun kabarin mutum ba shine ka je gun mutum ba da bambanci ko babu ce ya je gurin wani da ya je gurin kabarin wani akwai bambanci ko babu a ce ka je gurin wani za ka ga wani nan zai ganka za ka yi magana zai maka magana za ka ji magana shi zai ji magana ka ko amma ka ce ka je gun kabarinsa kaga ba gan shi ba ba zai ganka ba ba za ku yi magana ba ya yi maka magana kai masa magana an fahimta kaga ashe akwai bambanci to kaga in aka ce wannan ja'o ka din tana nufin aje kaga ayar dai tana nufin munafukan can su zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin su zo gurin sa shi a fada sa su zo ya rasulullahi mun tuba mun tuba wajen ubangiji ya ubangi ka roƙa mana Allah ya yafe mana sai wani ce a ana nufin har bayan rasuwar sama kaga ya shigo da wani abin da ba zai shiga cikin jinsin zuwa gare shi ba lokacin yana da rai baya zai shiga ba la lugatan wala shar'an wala urfan ta hanyar luga ba zai shiga ba a sai kan lugawiya ba zai shiga ta hanyar shari'a ba tunda baka da nassi da zai nuna abin karara ba zai shiga ta hanyar urfi ba ba zai shiga ta hanyar urfi ba idan aka ce a ai almaji'u anan almaji'u ya kunshi a kullu amrin za'id ala almaji'i ila ainin rajuli ya kunshi duk wani abin da zai daɗu akan zuwa ga shi kansa karan kansa mutum din wannan magana ce da mai hankali ba zai faɗa ba tunda yana nuna in ka je gurinsa ko ka je ka je wani guri kuma daban ba ba za ce tunda kwata-kwata ma lugaba ba za ta kunshi wannan ba ko ka ce a ya kunshi almaji'u ila ila al'amri allazi lahu alaka bi shakhsi ainihi ya kunshi zuwa gurin wani abin da yake da alaka da shi kamar kabarinsa kabarinsa yana da alaka da shi saboda ka ja'uka da ja'u ila kabarika a ce abu ɗaya ne ca to wani in yazo ya ce to masallacinsa ya shiga gidansa ya shiga garinsa ya shiga jama'arsa ta shiga ko kayan sawarsa ya shiga makotansa sun shiga abokansa sun shiga ya za ka iya kare kanka ka ce ba shiga ba tunda kai ka shigar da wani abu da baya ciki an ka da kofa da kowa kuma zai shigo in ka ce a ana nufin kabarinsa kawai to kuma wannan ka ware kabari a nan shi kadai shi kuma yana bukatar wani dalili dan me ba za mu ce gidansa ba dan me ba za mu ce mu ce mu ce matansa ba dan me ba za mu ce ƴaƴansa ba dan me ba za mu ce tufafinsa ba dan me ba za mu ce abun hawansa ba dan me ba za mu ƙara waɗannan abubuwa ba me yasa ka ware kabari shi kadai sai ka dalilin da yasa ka ware kabari shi kadai sauran kuma ba za ka kawo ciki ba kaga dole ne sai dai a dawo zuwa ga almaji'u ila insani nafsihi ila insani ainihi zuwa ga shi karan kansa wanda yake nuna ayar tana magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗancan munafukai waɗanda suka zalunci kansu annabi Allah ya ce da sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi masa gafara kuma abin da zai ƙara tabbatar da wannan shine ayar tana nuna neman gafarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kasance bayan sun auka cikin zalunci ne don haka zai nema musu gafara ne bayan sun auka cikin zalunci kamar yadda Allah ke cewa a وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون kaga haka munafikai suke tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce da su ku zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema muku gafara sai su kawar da kai kaga wannan tana nuna wata gafara ce daban annabi sallallahu alaihi wasallam musu addu'a kamar da ya faru a hadisin Ka'ab ibn Malik hadisin mutanen nan guda uku da suka ki fita yakin Tabuka sannan kuma annabi da ya dawo suka je suka faɗi gaskiyar ya rasulullahi ba abin da ya hana fita illa san jiki ba mu da wani uzuri na a karba a lokacin munafukai suna zuwa su faɗi uzurin ƙarya manzo Allah ya yi musu istighfari su tafi har ma wasu abokan waɗannan mutane uku suke cewa kuma kun san da kun faɗi wani abu manzo Allah ne ma muku gafara suka ce ba za su yi ƙarya ba inda har gaskiya ba ta kuce su to ƙarya ba ta kutar da su gurin Allah kaga a hadisin ya nuna munafukai suna zuwa su faɗi uzurin su manzo Allah ya musu gafara ya nema musu gafara shine abin da ayat take faɗa mana walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu sannan bayan wannan ayar tana nuna cewa mutum zai samu tuba ya samu rahama ta ubangiji idan abubuwa guda uku suka samu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yana da rai bayan ya zalunci kansa ya nemi gafarar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi lokacin annabi yana da rai bayan ya zalunci kansa sannan manzo Allah ya nema masa gafara bayan abin da suka nemi gafarar Allah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ya nema musu gafara a cikin ziyarar kabarin shi kadai ba za a samu waɗannan abubuwa guda uku ba sannan muka ce al'aya amma bi umumil illa kamar yadda surki ya faɗa umumil illa dalilin da ya sa annabi Allah madaukakin sarki ce su je su nemi gafara a gurin a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi annabi ya nema muka ya nema musu gafara saboda sun zalunci kansu sai mu ce abinda kenan yake nufi duk wani munafiki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zalunci kansa ta hanyar a kirawo shi zuwa ga Allah zuwa ga abinda Allah ya saukar zuwa ga manzon Allah amma ya ƙi yadda ya ƙi kasa ya sake ya kauce ya fantare ya tawaye wannan duk wani munafiki ya shiga karkashin wannan aya kaga an samu umumul illa din kenan amma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ba za a ce duk wani mumini wanda ya saba wa Allah ba ya zo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama fastaghfirullah ya nemi gafarar Allah a gurin kabarin annabi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa gafara ai bai kama da munafiki da mu'mini bai kama da munafiki ba saboda haka babu da kiyasin mu'mini da munafiki munafiki wanda ya kangare ya cije ya ki yadda da hukuncin Allah aka ce zo ga hukuncin Allah ga hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ki yadda da wannan ya kangare a zo kuma a kiyasta mu'mini wanda ya saba wa Allah a ce shi baya zama kamar sa kaga kiyasi ne ma alfarik saboda ko babin illa din za a koma dole za a samu kiyasi anan ya ya ya ya abin da ya samu tangarda ya samu tasgaro sannan kuma shin ana nufin Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da duk wanda ya laifi walau annahum izzalabu a ce kowa da kowa da mumini da kafiri ya shiga ciki da wanda yake zaune a garin maka da wanda baya zaune a garin maka da wanda yake a ainihin mai wadata da wanda ba shi da wadata ai duk sun shiga in aka ce tana da umumi irin wannan ta ce duk sun shiga ciki sauraka da azzalimi kafiri da azzalimi mumini da wanda yake garin madina da wanda baya garin madina da wanda yake da guziri da wanda baya da guziri duk ana kwadaitar da su in sun yi laifi su je can haka babu abu ne da ba zai yi ba a kwadaitar da kafiri a kwadaitar da me akwai a kwadaitar da wanda ba ba da shi a ce ji kaga da ya zama haji haji kaga kula an shar'anta an shar'anta ta an dora wa mutum mai hali wanda yake da zat yake da arra'ila wa zat yake da istifa'a yake da guziri kuma yana da kuɗin da zai biya abin hawa sai ya kasance wannan ya ma fa haji shi ba a shar'anta ma azzadu wa rahila ba sannan kuma mutum dan adam kullum cikin cikin cikin sabo yake bai ya sani ko bai sani ba shi yasa lokacin da da da ayan nan ta sauka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah fa ayyuna lam yazlim nafsahu haji magana da suka faɗa fa ayyuna lam yazlim nafsahu waye cikin mu da bai zalunci kansa ba haka kowane dan adam yana fada cikin zalunci bai sani ba ko ya sani saboda ba masumi bane ashe kenan ko yaushe kana cikin ziriya in zalabu an fusan sai ka tafi in zalabu an fusan sai ka tafi kaga abin ba zai ba zai a ce ubangiji ya shar'anta ya alakanta tubansa gare ka da rahamarsa gare ka da wannan zuriyar ba wacce ba za ta yiwu ba saboda haka idan aka duba littafin siyadatul insan za a ga yadda ya kawo wujuh da yawa wanda yake yawa shi wannan ibnu allah abin nan dahlan muhammad ibnu dahlan raddi mala yace wa ma'lumun annahu law kana talabu du'a'i wa shafa'atihi wa istighfarihi inda qabrihi mashru'an shi abu ne sananne nan ne ko wa man zakarahu lam yadhkur alayhi dalilan shar'iyya wanda ya kawo wannan ko bai kawo wani dalili na shari'a ba bala yace wa ma'lumun abu ne sananne annahu law kana talabu du'a'i wa shafa'atihi da a ce neman addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da shafa'arsa wa istighfarihi da neman gafararsa inda kabrihi a wajen kabarin sa mashru'an shar'atacce ne la kana sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsanin a'lama bidhalika da sahabbai da tabi'ai waɗanda suke bin su ta hanya da hanya mafi mai kyau da su suka fi suka suka fi kowa sanin haka wa asbaqa ilaihi da su suka fi kowa rigai wajen tabbaka wannan min ghairihim sama da kowa wala kana a'immatul muslimina yadhkuruna zalika da kuma an samu limaman musulmi suna ambatan haka wa ma ahsana ma qala malikun me ya kai abinda maliku ya faɗa kyau to babu abinda ya kai wannan magana kyau ko magana ce mai matukar kyau inda yake cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta kala yace walam yablughni an awwal hadhihi al-umma wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dhalika labari bai zo mun ba daga na farkon wannan al'umma wa sadriha da na gabanta gaba gabanta cewa suna aikata wannan wanda suka gabace mu ba a ruwaito mana cewa suna aikata haka ba fa mislu hadha fa mislu hadha al-imam kaifa yashra'u dinan lam yunqal an ahad as-salaf irin wannan limami da yake irin waɗannan maganganu masu kyawu masu tsada yaya zai shar'anta wani addini da ba samo samo asalinsa daga wani daga cikin magabata ba wa ya'muru al-ummata bi an yatlubu ad-du'a wa shafa'ata wal istighfara ba'da mautil anbiya'i wa salihin minhum inda quburihim kuma ya umarci al'umma da su nemi addu'a ko ceto ko neman gafara bayan mutuwar annabawa da salihai a gurin su annabawan ko salihan inda kuburihim a wajen kaburburan su fa hadha amru lam yaf'alhu adun min salafil umma wannan al'amari ne wanda wa huwa amrun lam yaf'alhu ahadun min salafil umma alhalin wannan al'amari ne da babu wani daya daga cikin magabatan wannan al'umma da ya aikata shi da za a ce irin su Imam Malik sun shar'anta wannan abu sabo wannan ba zai yi wa a jingina Imam Malik har dai zuwa yanzu dai Ibn Taymiyyah bai zo karshen wannan wato rududdugu da yake ma wannan kissa ba har yanzu da sauran magana don haka za mu tsaya a nan insha Allah Allah ya kai mu sati na gaba za mu dora akan inda muka tsaya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in cancanta yayi haka inda ya bi mu a nitse cikin maganganun da muke korowa shi malam da muke magana akan littafin su siyanatul insan da yake tattauna maganganun shehu dahlan ya ce sheikh dahlan kana magana ne akan cewa ayar da kake kawowa ita ce hujja ita ayar kana kafa hujja ne da littafin Allah ba da kiyasi ba an gane ko idan ka dawo kake cewa idan munafiki zai yi kaza to mumini ya kamata yi kaga ka dawo kiyaci kun gane yana so ya nuna masa cewa yanzu dalilin ka ya rage karfi kun sai ba ɗaya ne ba abinda ka kafa hujja da aya karara da abinda ka dawo kiyasi kiyasi mataki ne na hudu wanda ana ma ja a kansa wasu ma ba su yarda da shi ba to mumin yarda da kiyasi to kaga in ka ka an bar kitabu ba shine hujjar ba yanzu ba sunna ba ba ijma'i ba yanzu kiyasi aka dawo kun gane saboda malamai in suna ja jayayya da abokin husuma suna bin hanyoyi ne da za su rauna da dalilin sa kowane tsakani su nuna masa cewa kai kama kama kai sannan yana so ya musu ilzami domin dukkanin suna da awar su mukalladai mukallidai ne ba sa ijtihadi wanda kuma duk zai yi kiyasi to mushtahidi ne yana so ya ce to ku anan kun fita daga hurumin ku ba kun yi aikin da ba naku ba an gane ko saura kaga in ya da yadda kiyasi yake yi kaga tun daga nan ya fara yin kasa sai kuma a shigo a tattauna da shi akan wannan wanda ba zai yadda kai tsaye bai saki cewa kiyasi yake kaga a wannan bangaren malam sahsawali ya kawo magana in annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da yana yana yana yana da ransa ba mun ce sahabbai ba sukan zo gurin sa in sun yi kuskure a a a a muka kawo hadisin Ka'ab ibn Malik suna yin wannan ko har ma ana ga wa salasatu allazina kullifu cewa su ma su abin nan to su ma su su faɗi ƙarya mal annabi ya nema musu gafara wannan ai ba shi ake ta ba a yanzu zuwa wajen kabarin sa daidai yake da zuwa lokacin yana yana yana da rai to shine a gaba sai yake cewa summa inna nabi sallallahu alaihi wasallam la khilafa baina hayatihi wa ba'da matihi ba la khilafa zai ce ba la ikhtilaf la ikhtilaf an kace la khilafa larabcin ya kai ma ka shiga wani wani rudu kuma la ikhtilafa babu sabani tsakanin rayuwarsa da kuma bayan rasuwarsa ban san me yake nufi da babu sabani ba a'a na ce ban sani ba in na ce ban sani ba ba wai ina nufin ban gane me yake nufi ba a maganar cewa babu sabani ko duk ɗaya ne lokacin da yake nan da lokacin da baya nan duk ɗaya ne mutum zai faɗi wannan a karan farko amma kamar tambayo zai saki annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da rai shi yake limanci sai in ya umarci wani ya ce je kai bayan wafatinsa haka ne kaga an samu an samu bambanci ko al-imamatu sughra kenan al-imamatu al-kubra a hannunsa take shi yake tsara rundunar yaki shi yake ta a fita yaki shi yake ta a dawo shi yake ta an ka zakka shi yake ta a raba shi yake ta a fita bayan wafatin sa ne akwai sabani ko ba hayatin sa al-barzakhiyya ba ita ce hayatuhu ba ita ce hayatuhu dunyawiya ba manzo Allah yana da rai rayuwarsa ta barzakh rayuwar barzakh ba rayuwar duniya ba ce rayuwar barzakh zai biyu ce ba za ka iya tabbatar da wani abu a rayuwar barzakh ba ga mutum sai wanda nassi ya zo a kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi min salati ana duk inda kuke ana isan min da salatin kaga wannan nassi ne nassi ne to duk abin da zaka tabbatar da shi a rayuwar barzakh yana bukatar nassi domin ba irin rayuwar abin nan bane annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yana rayuwar duniya shine limami shine alkali shi ne shugaba a yaƙi da shi ake fita shi yake to a yi shi yake to a bari rikirkice rikice to shi yake yi bayan annabi ya bar duniya kuma wasu ne suka zo suna yi kaga kenan a ce akwai bambanci magar cewa babu bambanci wannan duk rudu ne su su subki su suka fara faɗa wannan sannan a akwai ayoyi da dama kamar ayar da take cewa ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi billahi shay'a ولا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ko shin wannan ayar a zamanin annabi ba haka take ba mata suna zuwa su yi mubaya gun annabi sallallahu alaihi wasallama akan waɗannan abubuwa shin wannan yana nan yana nan akwai wanda zai ce ya tura matarsa ta je mubaya'a ta je ta tsaya ala Allah ta ya shirikna wala kuma ba wanda ya taba faɗar haka amma da yakin ta ɗaya yake da wancan ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هزوا فاستغفر لهن الله kowa duk malaman tafsirin duniya abinda suke faɗa wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake bayan wafatin sa sai na Abubakar bai kafa kujera ya ce a zo a yi masa ba bai kuma an dinga tara mata ba a ce su tafi can su yi mubaya ba ta faɗa haka ba ba wanda ya taba tara mata a ce za a kai su gurin manzo Allah su yi mubaya kamar kaga ashe akwai bambanci ko babu kawai ce da la ikhtilafa wannan ai magana ce wacce wasu suke faɗa in ka ce in ka ce a ai ba haka ce ah to ba girman manzo Allah bane Suleiman kan ka zo da wani abin da musulmi ba su taba faɗa sama tunda tunda ka tun kafa musulunci ka zo da sabon abu sannan wannan yana cewa shi dai ya kasance yana ɗaukan niyyar yin kiyamun laili kusan kullum amma duk sanda ya kwanta sai ya mafarki don haka sai ya tashi cikin dare da najasa to menene shawara shawara yi wanka har wani abu ne menene menene a ciki ya zama har ya kawo rudu harkar ne na kana neman shawara da lasifika ga wanka ba a a shi yana yana yin niyya kuma yana barci kuma ita niyya ai sai za ka yi aiki kake ka tashi za ka yi sallah shi ne bashar na'am ka kwanta da azama kana da burin za ka yi sai ka tashi da najasa sai kai wanka da ma a sanyi ne ya rubuto sai mu je to ko na jin tsoron sanyi ko na abu sai ce ka dafa ruwan ya ka da mu wanda yana cewa ya halatta mata suna al'ada su shiga masallaci idan ana lacca sabani ne jumhurin malamai suna cewa a'a saboda hadisin inni la uhillu al-masjida li ha'idin aw junus wasu kuma suna cewa eh za su shiga saboda hadisin bai inganta ba hadisin ala hakika bai inganta ba bai inganta ba sannan ga wani hadisi ta a cikin sayyid bukhari inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidatuna aisha ta shiga ta ɗauko masa ta shiga masallaci ta ɗauko masa shimfiɗa sai take ta rasulullah inni ha'iz haila fa nake ce haiza tuki laita fi yadiki haila ki ba a hannunki take ba kaga ji kike a hannunki take haila sai ta ki bata masallaci saboda wasu suna gaba komai wasu kuma dogaro ka wancan hadisin suna ga da komai amma hadisin bai inganta ba wannan kuma yana cewa don Allah a mai samun sunan littafin malamin nan da indiyan nan da ya rubuta sunan shi siyanatul insan an waswasati sheikh dahlan littafin babba ne kato ne akwai ilimi a ciki ba kaɗan ba wannan kuma yace tambaya tambaya ta ita ce na ji wani malamin bid'a yana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi masa salati guda dubu wai zai shiga aljanna tare da shi kafada da kafada ai mun yi wannan magana wannan ai rashin ladabi ne duk dan bid'a da ya faɗi wannan ya rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kai salati dubu ku dinga turere ne da manzo Allah kafada ka tana gobe kafada sa ko ku shiga tare wato matsayin ku ya zama daidai in kun kai ku dubu dawa in kun kai ko miliyan duk gaba ɗaya ku shiga annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda za a bude masa gida aljanna ya shiga ana awwalu man tafattahu lahu bab tafattahu lahu babul janna shine farkon wanda zai shiga sai kowa ya shiga sannan sai ya shiga sannan kowa kowa ya biyo bayan sa amma da kai salati dubu ku dinga kafada da kafada da manzo Allah annabawa ba a ce sun yi kafada kafada da shi ba sai kai duk salatin da za ka yi ba za ka yi annabi ba ba za ka yi wani annabi daga cikin annabawa ba za ka taka wannan matsayin annabci ba to ko su ba a ce za su yi kafada da kafada da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sa ga abin nan ba mutum yana da awar san annabi kuma yana rashin ladabi wato abin da mamaki sha'anin dan bid'a da mamaki wallahi yana da awar san annabi kuma yana rashin ladabi yanzu wani wani littafi da kwanan nan aka kamun shi da kasuwa sunan shi wai sha'irur rasuli sha'irur rasuli da hoton wani shehi a baya wani wanda ya shahara da waƙe-waƙe a jikin littafin in ka bude shafi ɗaya biyu inda aka yi sadaukarwa al'ihda sai ya sa shi mai littafin sai ya sa cewa ila man tarahu fatakhaluhu al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama shaykhun al-allama fulan fulan fulan ba zan faɗa ba ka a ce na zage shi wai zuwa wanda idan ka gan shi sai ka zaci manzan Allah ka gani wani shehi ne anan anan anan anan kasar kasar Maiduguri wai in ka gan shi kamar ka ga manzan Allah akwai jafa'i ka samu wani mutum ka kwatanta shi da manzan Allah kowa shi kuma ai magana ya ce shine masoyin manzan Allah ka duba wani shehi da ake rigimar rigimar rigimar kudaden ubasanje da shi ka ce wai in ka gan shi wanda zai je asarok yana yana zaman jira a bashi iso a wulakanta su yana sai ya ga shugaban kasa a wulakanta shi wani arne ya wulakanta shi wai shi ne in ka ganshi kamar ka ga manzon Allah mutumin da a garin su ba a sallama masa ba kai a gidansa ma akwai yaran da suke ja da shi ba su yarda da abin da yake faɗa ba kuma wai in ka ganshi kamar ka ga manzon Allah in ka taba shi ce su ne masoyin manzon Allah to duk daman wanda zai saki layi to sai ka same shi da wani za ka ga yana tuka da warwara to irin wannan ne ka zo ka cewa akwai salati za ka yi salati dubu kuna kafara da kafara da manzo Allah haka za ku shiga haka za ku shiga aljanna tare to sannan kafada nawa da manzo Allah yake da ita to in kuna da yawa ku ya za ku yi kafada waye za ta yi da kafada ko bi da bi in ya kai kai dawo ku yi ka haka da akwai rashin ladabi Allah ya to wannan kuma yana cewa mahaifina ne ya mutu to a cikin yan uwa a cikin yan uwa yan uwansa mafiya yawanci yan bida'a ne Allah shirye su suka yi masa zaman makoki suka yi masa sadakar uku da ta bakwai to malam wannan laifin bid'ar zai shafe shi ne ko kuwa da kuma mu da muka zama da muka zauna ba a san ranmu ba shi dai idan ba aqidarsa ba ce shi an sassa ba aqidarsa in aqidarsa ce shi ma yana yi yayi ma wasu aka yi masa kawai haka wannan za ta shafe shi idan aqidarsa ce inda ma ana ana mutum na da rai ake yi masa da sai an yi masa ma kafin ya mutu din saboda aƙidarsa ce amma in ba aƙidarsa ba ce bayan ya rasu kuma aka zo aka yi barna ba abin da ya shafe shi wala ta zirwa ziratun wazira ukra wa Allah ya lil insan illa ma sa'a amma idan aƙidarsa ce shi ma yana umarni da haka yana kwadaitarwa da haka zai ji daɗi a yi masa haka abin zai shafe shi sannan kai da ka je ka zauna idan ka zauna buku rahan za ka cutu ta wata fuska ka zauna to muna fatan Allah ya maka afuwa amma idan kana da hanyar da zaka zille ko ba kana da damar da zaka fito ka ce abin nan ba daidai bane kai ba za ka yi ba to wajibi ka ne kai haka don a addini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq idan tirmidhi mai tirmidhi yake nufi da hadisi garibi al-imam az-zailai ya ce idan yace garibi yana nufin da'ifi sannan bincike kusan ya tabbatar da haka din sannan menene hukuncin wanda ya shige wa wani gaba ya sayi kaya misali dila ta atamfa ko shadda to amma wanda ya shige maka gaba ka sayi kayan ya ce duk dila ga abin da za ka bashi wanda shi kira dillanci samsara da ya yi ɗawainiya wajen haɗa ku kuma da yarjejeniya idan cinikin ya abu za ka bashi kaza wannan halal ne ba haramun bane wanda ya jejeniya a abinda dillalai suke yi wanda bai halatta ba su karbi kayan mutum akan za su sayar da shi da farashi kaza in sun kawo shi kuma ya ba su a cikin abin da suka kawo masa na dukiya su je su kara akan wannan karin da suka yi nashi ne ba nasu ba karin da suka yi nashi ne ba nasu bane saboda in sun in ya ce ga abu kaza ku sayar da shi ɗari biyu suka je suka sayar da shi ɗari biyu da talatin to bai halatta su ci talatin ɗin ba su kai masa ɗari biyu ɗari talatin ɗin ma tashi ce don kayansa ne ya haifi talatin ɗin don haka shi ne ke da wannan riba ɗin an gane ko sai idan shi ne ya ce ni dai ga wannan kaya na danka shi a hannunku ɗari biyu nake so duk abin da kuka ƙara akai kuka sayar na bar muku kankan wannan da yarjejeniya aka yi ya shi ne uku ko ɗari hudu ka kawo ɗari biyu ka bashi ka rike ɗari biyu na ka saka ce halatta an gane ko da ɗari biyar ka sayar da shi ce shi ɗari biyu yake so ka sai ɗari biyar kaga kuɗin na kai ma ya fi nashi to sai ka rike ɗari uku ka ka bashi ɗari biyu dan da shi ya ce ɗari biyu yake so abin da ya karo akai ka rike an fahimta amma in cewa ya sayan min da ɗari biyu kaga aikin sayarwa ya baka in ka je ka sayar ka dawo za ka kawo masa ɗari biyu ɗin nan ne ciki shi kuma ya biya ka an gane ko in ka sayar da shi 130 to 30 din nan tana nan tashi ke duk da bai ce ka sayar 130 230 ba 30 din nan tana nan a tashi ke sai ka dawo ka ce to duk da 200 ka ce in sayar na samu mai saya ma 230 don haka an samu karin 30 in ya ga dama ce to rike 30 din shikenan in ya ce to ba ni kuɗi na nawa muka yi zan baka zan baka 15 to ga 15 eh ban ji ba ai ba bambanci da shago da ba shago ba yaron shago an baka kaya ka sayar ka dinga dorawa kana rike a kana rike haram bai halatta ba to wannan kuma yana cewa menene gaske cewa ranar ma'arkatul yamama karkashin jagorancin Khalid ibn walid sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ni ba san wannan ba sai wanda ya faɗi wannan magana sai ba ka shi a da isnadi da sarsalarsa amma haka dan jeho magana haka kowa ma zai faɗi abin da yake so laulal isnad la qala man sha'a ma sha'a ba dan za a nemi isnadi ba da kowa ya faɗi abin da yake so to matsala za a ce a ina ka gani sannan inda ka nuna din a karanta kuma a ga sarsalar magana ta ina ta samo asali to wannan shi yake zama matsala ga dan bid'a ka ce ina isnadin ina aka karanta to sai kuma abu ya zama matsala in ba a sa'a ba sai ya nemi ku yi fada a yi tashi haka Allah ya Allah sauki اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك